الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi’ da muke karatu a cikin littafin Asa'ul Musallin, littafi wallafar a Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah, wadda muke karanta wannan masallaci na Uthman ibn Affana, radiyallahu anhu da ke nan unguwar Matsango, a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na bakwai ga watan Arabi'u Sani, hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da talatin ashirin da tara ga watan Septemba dubu biyu da ashirin da biyar meladiya muna karatu a cikin kurakurai da masallata suke tafkawa yau za mu tashi a kan akhta'uhum alƙauliya inda alƙiyami wal ƙira'ati haka ne? na'am? an tume mashayar yau akhta'uhum alƙauliya inda alƙiyami wal ƙira'ati kurakuransu na magana kurakuran furuci inda alƙiyami a lokacin tsayuwa walƙira'ati da lokacin karatu tunda mun kammala da kurakurai da ake yi a kiran sallah da ikama yanzu kamar an shiga sallah ne kuma daga lokacin da aka tsaya za a fara sallah zuwa karatu kafin ruku'u yanzu wannan fagen malam ya shiga kuskure na farko a talafuzu bin niyyati furta niyya kuskure ne mai sallah idan ya tashi yin sallah abinda ake yayatawa ake yadawa na bukatar yayi lafazin niyya yace nawaitu ada a salati kaza nayi niyyar yin sallar kaza nayi niyyar tsayar da sallah kaza raka'a kaza wanda za ka ga a garuruwanmu nan har littattafa ake sayarwa akwai wani littafi ana ce da shi majmu'un niyyat littafin da ya kunshi yadda ake niyoyi wannan littafin gaba ɗayansa bid'a ne saboda ita niyya tana zuciya duniyar mai niyya niyyarsa tana zuciya shari'a bata kallafa wa bawa idan zai fara azumi sai ya faɗa ba in zai shiga sallah sai ya faɗa ba shari'a dai ta kallafa wa bawa in zai ɗauki umra ya faɗi kalmar da ake cewa kalmar talbiya ita ma ba niyya ba ce talbiya ake ce mata ɗaukan harama ne kamar ɗaukan harama a sallah aikin hajji ya faɗi ya furta ɗaukan aikin hajjinsa wadda ake ce masa talbiya ɗaukan harama in zai yi yankan lahiya sunna ne ya furta ainihin wato yankansa ya furta niyyarsa ta yanka hakan nan in zai yankan suna duk yana daga sunna ko yankan hadaya amma in banda waɗannan gurare da aka samu a shari'a to zakka azumi sallah wankan janaba wankan haila da sauran ayyukan na ibada ko na farilla ko na nafila to ba bukatar me yi wai idan zai yi sai ya ce Allahumma inni nawaitu ya Allah na ɗaura niyya asali ma furta niyya mutum ya zama wai yana faɗan niyyarsa wato yana kama da ƙarancin hankali saboda ita niyya tana zuciya ba faɗanta ne yinta ba duk wanda ya ɗauka faɗan niyya shine yinta to ya samu gazawa a hankalinsa ko bahaushe wani lokaci zai ce ai da hannaye niyyar zan yi kaza sai na fasa kuma ba wai faɗa yayi ba abu ne a ransa wanda ya shirya yinsa kuma ya bar shi a ransa bai yi shi ba kuma yake ba da labari ya ce har ya yi niyya ashe niyya tana zuciya inda niyya tana harce da ba zai ce ya yi niyya ba tunda bai gaya wa kowa ba da haka ita niyya ba faɗa ake ba zuciya ce za ta zaɓa wa mutum bisa zaɓinsa bisa yardarsa ya himmatu da aikatawa sai zama niyya wanda zai yi alwala da zaran ya ji a ransa bari ya yi alwala kaga har ya ɗauki buta har ya je bayi ya zaga har ya je famfo ya ɗebi ruwa ko rijiya har ya zauna sai ya zauna ne kuma sai ce Allahumma inni na wacil wudu duk ɗaukan buta da ɗiban ruwa da zagawa da ya yi duk ba a cikin niyya ba ne duk a cikin niyya ne da bai niyya ba da bai aikata wani abubuwan ba haka wanda zai zo ya tsaya sallah ya yi alwala ya taka har zuwa masallaci ko ya shimfiɗa tabarma ko sallaya ko ya nufi yadda mashimfiɗin sallah yake ya fuskanci alƙibla kuma sai ya yi haka da hannayensa ne sannan ya ce Allahumma inni na wai wa ya kawo shi wajen da ƙarfi aka kawo shi ne shi sai kawo kansa kuma ba abin da ya kawo shi sai sallah yayi alwala ba abin da ya sa yayi alwala sai dan yayi sallah to duk wannan ba a kira shi niyya ba sai ya ce Allahumma inni nawaitu sannan ya zama niyya ba a dora masa ba wannan dai abin da yake ran nasa shine niyya don haka kuskure ne lafazi da niyya malamai na sunna da malaman fiqhu duka sun tafi akan cewa furuci da niyya bid'a ne malam yace wal jahru bin niyyati khata'un bayyana niyya kuskure ne wa bid'atun muntashira bid'a ce kuma wacce ta yadu wa bid'atun muntashira bid'a ce wacce ta yadu mutalaffazun biha min afwaji sawadil musallin al'azam wanda ake furuci da ita daga bakunan jama'a jingin da yawa daga cikin masu sallah as-sawadul a'zam malam yana yawan amfani da wannan kalmar abinda as-sawadul a'zam yake nufi shine yawa min afwadi min afwahi sawadil musallin al'azam wanda ake furtata daga bakunan jama'a masu yawa daga cikin masallata ko jama'a masallata masu yawa duna tamyizin ba tare da bambancewa ba tsakanin babba da yaro ɗan gari da na binni illa liman saraka tariqal mustafa sallallahu alaihi wasallama in kaga wanda ya kubuta daga wannan bid'ar ta furucin niyya sai wanda wato ya shiga tafarkin annabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama wa tabi'a hadiyahu kuma ya bi shiryarsa wanda ya dace da sunna ya bi tafarkin sunna yake sauraron malaman sunna yake zama a majalisin sunna yake karanta littattafan sunna to ba za ka same shi a cikin irin waɗannan kurakurai manya-manya ba amma wanda ba shi da alaka da sunna baya sunna baya karatun sunna baya saurara daga malaman sunna to za ka same shi ya narke a cikin irin waɗannan manya-manyan kurakurai waɗanda adana karatu yana kawar da su wato karatu ɗan kaɗan in ka same shi za ka yi maganin irin wannan matsalolin wal jaharu wa tahrikul lisani sirran bin niyyati la yajibu wala yustahabbu bittifaqi ulama'il muslimina malan yace da bayyanawa shine aljahru da bayyanawa wa tahrikul lisani da motsa harce sirran ko da a sirrance ne bin niyyati da niyya la yajibu ba wajibi bane wala yustahabbu ba ma mustahabbi bane bittifaqi ulama'il muslimina da ittifaqin malaman musulmai wannan ko a sirrance mutum ko da bai faɗa da murya ba ya motsa harshensa da nufin cewa yana ƙudura niyya ne bid'a ne shi ma kuskure ne ba wajibi bane ba mustahabi bane yace kuma wannan ittifaqin malaman ittifaqin malaman musulunci kaga sai ka sai ka sai ka yi mamakin irin littafin nan majmu'un niyat to daga ina yake ba daga malami bane kenan don duk yadda kai karatu duk littafin da zaka karanta in dai na malamai ne aka zo magana furuci da niyya za su ce maka furuci da niyya bidiya ne kuskure don haka mutum ya dinga motsa harcensa ko da a sirrance ne wai yana ɗaura niyya kuskure ne bal inna fa'ilahu mubtadi'un mukhalifun li shar'i malam yace ba ma haka ba me yin hakan dan bid'a ne wanda ya saba wa shari'a don shari'a bata zo da haka ba wa yastahiqqu at-ta'zira ba'da al-bayan lahu wal israr minhu ala fi'liha kuma ya cancanci at-ta'zira a masa horo ya cancanci a masa horo ba'da al-bayan lahu bayan an masa bayani wal israr minhu ala fi'liha kuma ya ci gaba da aikatawa bayan an karantar da shi an masa bayani kuskure ne bid'a ne amma ya ci gaba da aikatawa bai fasa ba to a kai shi wa alƙali alƙali ya masa horo a masa bulala ko a ɗaure shi saboda yana furuci da niyya ya saba wa shari'a wala siyama idza aza man yusalli ma'ahu musamman ma idan ya cutar da wadda ke sallah tare da shi domin yawanci masu furta irin waɗannan abubuwan suna cutar da abokan sallarsu to kaga ta wannan ɓangaren akwai shiga hakki wa zahaba ila hadha alqawli ghayr wahidin min ulama'il muslimin ba mutum ɗaya ba wato malamai da yawa daga cikin malamai musulunci sun tafi zuwa ga wannan fahimtar cewa duk wanda ya dage da bayyana niyya bayan an hana shi to ai masa horo abu lalesh idan ya dage ya kiya bari bayan an masa uzuri ta hanyar karantarwa qala ibn al-qayyim malam yace shamsuddin ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace kana sallallahu alaihi wasallama idza qama ila salati qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya miƙe zuwa sallah ce yake Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha baya cewa komai kafin Allahu akbar idan aka yi iqama annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar yake cewa bayan ya juya alqibla zai shiga sallah baya cewa komai eh ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce abi mai kiran sallah kamar yadda hakan ya kunshi abi mai ikama kaga kenan bayan an gama ikama mai ikama idan ya ce la ilaha illallah kai ma zaka ce la ilaha illallah sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce a daidaita sahu a toshe kafa a haɗa digadigai yana wannan tambihin amma wannan duk lokacin da yake fiskanto mamu wannan ba a kansa malam yake magana ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmatu da fara sallah ya fiskanci alƙibla to abin da yake farawa da shi Allahu akbar kenan kafin nan ba a ji yana wani karatun fara sallah ba ba a ji yana karatun ƙudura niyya ba ba a ji yana furta wata jumla da take bayanin irin sallar da zai yi ba wala talaffaza bin niyyati albatta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa furuci da niyya ba ba a taɓa rawaito an ji shi ya furta niyya ba a sallah wala qala usalli lillahi salata kaza mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin imaman aw ma'muman wala qala ada'an wala qada'an wala fardal waqti wa hadhihi 'asharu bid'in malan yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba usalli lillahi zan yi sallah saboda Allah domin Allah salata kaza sallar kaza ko sallar azhar ko sallar isha mustaqbilal qiblati ina mai fiskantar alqibla arba'a raka'atin raka'a hudu imaman ni ne liman au ma'amuman ko ni mamu ne wala qala kuma bai taba cewa ada'an zan yi ne sallar yanzu ce wala qada'an ba a ji kuma ya ce zan yi ramuko ba wala fardal waqti sannan ba a ji ya ce wato faralin faralin yanzu ba irin yadda suka zo zo a a wurin waɗanda suka suka sunanta irin wannan abin nan Allahumma inni usalli lillahi salatar zuhuri arba'a raka'atin ma'amuman ada'an fardal waqti yace ba ajman rasul ma yana faɗan wannan ba mala yace wa hadhihi ashru bid'in bid'o'i ne guda goma ga sanar rugus lam yunqal anhu ahadun qattu ko lam yanqul anhu ahadun qattu bi isnadin sahihin wala da'ifin ba wani wanda ya nakalto daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sam sam bi isnadin sahihin wala da'ifin ko da isnadi ingantacce ko da isnadi mai rauni duk ba a samu ba wala musnadin wala mursal ko da isnadi hadadde ko da isnadi katsatse mursali ba a samu ba lafzatan wahidatan minha albatta ko da lafazi ɗaya na ɗaura niyya ba a rawaito ba albatta kwata-kwata ba a rawaito ba kenan kowane irin hadisi ma har mummuna ma ba a rawaito ba tunda malam ya ce ba ko sahihi ko da'if ko musnadi wanda isnadinsa ya haɗe ko mursali wanda isnadinsa ya yanke babu ko lafazi ɗaya kuma bal wala an ahadin min ashabihi ba ma daga shi ba malam yace ko daga wani daga cikin sahabbansa ba a rawaito an ji wani sahabi yana furuci da niyya ba walastahsanahu ahadun min at-tabi'ina sannan babu wani cikin tabi'ai wanda ya hassana wannan al'amari na lafazin niyya a ce ko a cikin tabi'ai ko alfukaha saba'a da aka sani wanda suka shahara da suka tumbatsa da sanin fiqh cikin manya-manyan tabi'ai ko a cikinsu a ce a samu wani istahsanahu ya ce babu laifi a furuci da niyya ba a samu ba walal a'immatul arba'a hakan nan ba a samu ba daga waɗannan a'imma guda hudu da muke da su malaman fiqhu waɗanda suka tumbatsa da ilimi suka buwayi duniya da iliminsu imamu abu hanifata an-nu'man ibn thabit da kuma muhammad ibn idris ash-shafi alaihi rahmatullah da imam malik imamu darul hijra malik ibn anas da kuma imamu ahmad ibn hanbal alaihim rahmatullahi dukkan waɗannan bayin allah da mazhabobinsu suka buwayi duniya a jiya da yau wajen wato ilimi da sanin hukunce-hukunce ba a samu daga gare su cewa suna furtaniya ko sun ba da fatawar wato furtaniya yayin fara sallah ko ibada ba wa amma ma yadhhabu ilayhi ba'd ash-shafi'iyyati min at-talaffuz bin-niyyati wa yahtajjuna fi dhalika biqawli ash-shafi'i لا يدخل فيها أحد إلا بذكر وهو خطأ منه sai malam yace wa amma ma yadhhabu ilayhi ba'd ash-shafi'iyyati amma ra'ayin da wani sashi na shafi'iyya suke karkata zuwa gare shi suke tafiya zuwa gare shi min at-talaffuzi bin niyyati na lafazi da niyya an samu daga cikin mazhabar shafi'iyya waɗanda suke da ra'ayin za a iya yin furuci da niyya a sallah kuma wa yahtajjuna fi dhalika bi qawli shafi'i sai suke kafa hujja da fadin shi al-imam shafi'i din la yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikr wato kada wani ko la yadkhul fiha ahadun illa bi dhikr kada wani ya shiga sallah sai da zikiri kada wani ya shiga sallah sai da zikiri suka ce faɗin imamun shafi'i haka yana nufin kada wani ya shiga sallah sai ya ambaci niyya malam ya ce fa huwa khata'un minhum wannan kuma kuskure suka yi suka yi masa mummuna fassara imamun shafi'i ba niyya yake nufi da zikiri ba kar wani ya shiga sallah illa bi zikrin sai da zikiri sai wasu suka ɗauka yana nufin sai da bayanin niyya to ɗauka da suka yi cewa niyya da bayanin niyya ake nufi malam yace wannan kuskuren su ne suka yi na fahimta amma ba ra'ayin Shafi'i bane cewa wai kar a shiga sallah sai an yi bayanin niyya qala an-nawawi ga sunan yanta mutun Shafi'iyya al-imam an-nawawi Yahya ibn Sharaf alaihi rahmatullah yace qala ashabuna malaman mu na mazhaba suka ce ghalata hadha al-qa'il mai faɗan wannan magana ya tafka kwaɓa wace magana cewa wai shafi'i yana da ra'ayin za a yi furuci da niyya mai faɗan wannan magana ya tafka kwaɓa walaisa muradu shafi'i bin nutqi fi salati hadha ba nufin shafi'i da furuci a cikin sallah shine wannan magana ba ba maganar niyya yake nufi ba bal muraduhu takbir a'a abin da shafi yake nufi kabbara kar wani ya shiga sallah illa bi zikir sai da zikiri yana nufin mai sai da kabbara kaga wanda suka fassara masa da niyya sun yi kuskuren sun yi kuskuren interpretation sun yi kuskuren fassara shi abin da yake nufi kabbara ba niyya ba wa qala ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah ya ce wa innama gharra ba'dul mutaakhirina qawlu shafi'i radiyallahu anhu fi salati innaha laysat kas-siyami wa la yadkhul fiha ahadun illa bi dhikr ibn al-qayyim yace wa innama agharra ba'dul mutaakhirina qawlu shafi'i wato maganar al-imam shafi'i ita ce kaɗai abin da aka samu ya ruɗar da wasu daga cikin malaman baya-baya almutaakhirin su ne malaman baya-baya inji ibn al-qayyim fa baya-bayan ba baya yanzu ba wato maganar imamu shafi'i ita ce ta ruɗar ko ta yaudarar da wasu daga cikin malaman baya-baya da yake cewa fi salati dangane da sallah yake cewa innaha laysat kasiyami ita sallah ba kamar azumi bace ba wala yadkhul fiha ahadun illa bi dhikr kada wani ya shiga cikin ta sai da zikiri kaga azumi ba shi da kabbara harama to imamu shafi'i yana nufin sallah ba kamar azumi bace ba shi azumi ba shi da kabbarar harama ita kwa sallah kar mutum ya shiga sallah sai da kabbarar harama to wannan abin da ya faɗa ibn al-qayyim yace shine ya yaudarar da wasu ya rudar da wasu sai suka ɗauka furuci da niyya yake nufi fa dhanna anna dhikra talaffuz al-musalli bin niyyati sai irin wannan malami sai ya zaci cewa zikiri da shafi'i yake nufi shine yin lafazi mai sallah ya lafazi da niyya wa innama arada shafi'i rahimahullahu bizikr ibn al-qayyim yace kuma kadai shi al-imamu shafi'i abin da yake nufi da zikiri takbiratal ihrami kabbarar harama yake nufi da zikirin laisa illa ba wani abu banda wannan wa kaifa yastahibbu ash-shafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yo tayaya ma shafi'i har zai mustahabbantar da wani al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata shi ba fi salatin wahida ko da a sallah daya ba samu manzon Allah ya aikata ba kuma a samu shafi'i yace mustahabbi ne ayi wannan ai duk wanda ya san shafi'i ya san ba za a yi haka ba al-imam al-imam shafi'i ya riga ya bar wa kansa ka'ida ko a bayan rayuwarsa yace idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi yace ni mazhabata hadisi ne hadisi kuma duk yadda ya inganta mazhabata ce a jingina mu to ko a bayan mutuwarsa shi wannan ita ce shine ra'ayinsa ita ce matsayarsa an san al'imamu shafi'i da bin hadisi sau da ƙafa, to yaushe kuma za a samu shafi'i da irin wannan fahimta wacce ta saba wa shari'a, har ya mustahabbantar da al'amarin da annabi sallallahu Alaihi wasallam bai taɓa aikata shi ba ko da a sallah ɗaya daga cikin salloli. Wala ahadun min khulafa'ihi wa ashabihi, sannan ba a samu daga wani daga cikin khalifofinsa da sahabbansa ba wa hadha hadihum wa siratuhum wannan shine shiryarsu kuma shine tarihinsu fa in awjada lana ahadun harfan wahidan anhum fi dhalika qabalnahu ko qabilnahu ibn ibn qayyim yace fa in awjada lana ahadun harfan wahidan idan wani ya saman mana ko da harafi ɗaya ne anhum daga khalifofi ko daga sahabbai fi zalika dangane da furucin niyya in za a fara sallah qabilnahu mala yace za mu karba a kawo ko daga ɗaya ne cikin sahabbai za mu karba tare da cewa fa idan an samu ra'ayi daga sahabi guda ɗaya wanda ya saba wa nassi ko ya saba wa ra'ayin sauran sahabbai tattaunawa ake fa amma tare da haka malam yana cewa ko daga sahabi ɗaya a kawo me yake nufi shine babu wani al'amari ne wanda kwata-kwata babu shi a addini aka zo da shi wa qabalnahu bitaslimi wal qabul kuma idan aka kawo mana qabilnahu zamu karba wa qabalnahu bitaslimi wal qabul kuma zamu fiskance shi da miƙa wuya da sallamawa za mu miƙa wuya mu karɓa in an kamana dalili kawai muke bukata wala hadiya akmala min hadihim kuma dai babu shiriya da ta fi tasu cika wala sunnata illa ma talaqahu an sahibi shar'i sallallahu alaihi wasallam kuma dai babu wata sunna sai abin da suka karɓo shi daga ma'abocin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan bayanin da ibn al-qayyim ya faɗa bayani ne wanda ya kunshi ƙa'ida ta ahli sunnati wal jama'a wanda dukkan wanda yake addini da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine manhajinsa ita ce matsayarsa cewa duk abinda yake addini ne bauta wa Allah za a yi da shi duk abin da yake ibada ce bauta wa Allah za a yi da shi don a samu lada to ba a yi sai an ce a yi inda ibada ba a yi sai an ce a yi yana daga cikin usul da suka raba tsakanin sunna da bid'a kun san akwai usul akwai waɗansu manya-manyan al'amura waɗanda su ne ɓarakar tsakanin suna da bid'a so idan ka fahimce su kuma ka riƙe su yadda suke a sunna to dole za ka yi bai bai da bid'a idan baka san su ba ko baka fahimce su ba to bid'a ba za ta fasa raɓarka ba to daga cikin waɗannan usul ginshiƙai da ƙawa'id shine ba za ka zama ahalus sunna ba sai ka gamsu cewa ba a bauta wa Allah sai da dalili ba a bauta wa Allah sai da dalili rayuwa ci da sha da tufafi da tafiya da kwanciya da bacci da tashi da sauran hidimominka na rayuwa wannan Allah madaukakin sarki ya halatta maka huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya sanya muku abin da ke ban kasa gaba daya ja'ala lakum ay khalaqa lakum ya halitta lakum mallakinku wannan lamu suka ce lamul milki ce mallakinku ne abin da ke ban kasa don ku Allah ya yi don haka baka tambayar a baka dalilin hawa mota baka tambayar a baka dalilin cin abinci da cokali baka tambayar a baka hujjar hawa jirgi baka tambayar a baka hujjar gina gida kyakkyawa baka tambayar a baka hujjar auren farar mata ko auren bakar mata baka ta in dai rayuwa ce baka tambayar a baka hujja ko a halatta maka asali halal ne sai abin da aka haramta in an ce karka ci kaza karka sha kaza karka sa tufafi kaza karka yi karka karka auri kaza to wannan an wannan an an an cire maka an ware maka abin da aka hana ka kuma in dai an hana za a gaya maka amma in ka ji shiru ba a hana ka ba to ka je ka yi dama Allah ya halitta ne domin ku amma sallah azumi zakka umra hajji duk abin da za a ce masa ibada ne shi tsantsa to wannan kuma ba gaban kanka za ka je ka yi ba a rayuwa ne za ka yi gaban kanka sai an taka ma burki amma a ibada da shari'a shi kuma sai an sa ka za ka taƙaita ne iya abin da aka saka abin da ba a saka ba to kada ka yi shi ga wannan al'amarin yana daga cikin al'amura da na ce muku su ne usul wanda ya fahimci wannan al'amari ya huta wanda bai fahimta ba to an dinga ɗiban karar mahaukaciya da shi kenan a hidimar bid'a kuma har malamansu da tumatima rawani za ka ji suna kwaɓa a wannan al'amarin kuma wasu ba kwaba ba ce son zuciya ne ba wai rashin sani ba ne ba amma littattafa na usul littattafa na ƙawa'id usulul fiqh da ƙawa'idul fiqh sun yi magana akan waɗannan masail ɗin ba sai aƙida ba ilimin fiqhu ilimin fiqhu idan ka yi shi da rassansa zai ilmantar da kai wannan ƙa'idar ba sai aƙida ba ba sai littattafan aƙida ba to amma da ke al'amari na son zuciya ya shiga cikin hidimomin to shi yasa waɗansu da gangan suke ƙin fahimta amma wannan bayanin da ibn al-qayyim yayi akan maganar niyya tana koma wannan fahimtar da nake muku bayani magana ake akan furci da niyya furci da niyyan nan kuma a sallah sallan nan kuma ibada ce ibadan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu ya yi ta ya karantar da ita ya yi an gani ibnul qayyim yake ce mana bar a rawaito daga gare shi ba ba a rawaito daga khalifofinsa ba ba a rawaito daga sahabbansa ba ba a rawaito daga manya-manyan malumma ba baya daga cikin abin da aka samu aka cirato shi ta hanyoyin da shari'a take zuwa mana yace inda a ce an ciro an kawo mana yace da mun miƙa wuya mun sallama kuma da gaske ne tun da can a sunna tun lokacin sahabbai kawo yau rigimar kenan tsakanin sunna da bid'a rigimar kenan shi ahlus sunna in dai abu ya tabbata to dan bid'a ba zai gwada masa aiki da shi ba in dai abu ya tabbata dan bid'a ko da wasa ba zai gwada masa aiki da shi ba ai dan bid'a bai yi aiki da sunna ba ai bai san aiki da hadisi ba sai kwashe-kwashe da soki burutsi amma a ce hadisi ai aiki da hadisi tsantsa wannan sai ahlus sunna gadara da hadisi sai ahlus sunna kuma shine zaman lafiyar mutum addini shedan ba zai samu kafa ba to wannan ita ce rigimar haka duk abin da kaji ahlus sunna suna rigima da yan bid'a a kai cewa ba su yarda ba cewa bid'a ne abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne inda a ce akwai hadisi a kai wanda ya tabbatar to shiru za ka ji sai dai kaga suna aikatawa sai dai kaga suna aikatawa to rigimar kenan kuma sannan ahlus sunna ba sa rena mas'ala wai ba a cewa ai wannan abun kantin da dan karami ne ko ba hadisi ma kawai shi kan a bashi ya wuce tarewa suke bid'a duk karancinta za su hura mata usur daidai da furuci da niyyar nan wannan furuci da niyyar ba za a bari ba ba za ta wuce ba za a datse ta a dakile saboda ba za a yi ƙari a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma abin da ya zo da shi ya inganta ya tabbata shi kaɗai ya mana yawa sai dai kowa ya kama abin da zai iya kamawa balle ya tsaya ana kwashe-kwashe kuma shi sharrin kwashe-kwashe hana ka yin ingantaccen yake shi sharrin kwashe-kwashe kenan bid'a hana tsaye da sunna take duk wanda ya shagaltar da kansa da bid'a to sai bid'a ta shagaltar da shi daga sunna sai ya zo ya kasa tsaye da sunna to ita sharrinta kenan ba ta barin wanda ya yi zurfi a cikinta ba ta barinsa ya sunna ba shi da abun gaba kamar sunna duk wanda ya sha bidi'a kamar da duk wanda ya sha sunna kuma ba shi da abun gaba kamar bidi'a da shirka haka al'amarin yake wannan sunna ce ta addini kabirin an kabirin gada aka iyaye da kakanni وقال الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه يتي الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل إمام الشافعي يتي وسوسة أنية الصلاة دنية أركي من جهل بالشرع يا سامو أسلين جاهلت الشريعة au khabalin bil aqli ko kuma gurbacewar hankali khabl shine fasad fasad ko dai jahilci ko kuma gurbacewar hankali waswasa da niyya a cikin sallah da tsarki menene waswasa da niyya waswasa yana nufin wato sumbatun niyya mutum ya zo ya zama ba zai nutsu a sallarsa ba in ba ya furta niyya ba wannan wasi ne wanda ya saba kuma haka ne duk wanda ya saba cewa na daura niyyar sallah a zahar raka'a huda bayan liman duk wanda ya saba faɗan haka in yayi in yayi kabbara haka bai faɗa ba sai ya ji kamar tsirara yake sallah wannan wasi ne haka duk wanda ya saba faɗan niyya in zai yi alwala na daura niyyar yin alwalar sallah a zahar wanke hannu sau uku kurkurar baki sau uku shakar hanci sau uku wanke fiska sau uku duk wanda ya saba sai ya faɗi haka sannan ya yi idan bai yi ba sai ya dawo baya daga nan ya samu wasu wasi don haka wasu wasa ce raɗa shaɗan ne da haka imamu shafi'i ya ce ya ce wasu wasin niyya a sallah da tsarki yana daga ko dai mutum ya jahilci shari'a ko kuma hankalinsa hankalinsa gurɓatacce ne amma in ba haka ba ba bukatar mutum ya zo yana sai ya faɗi abin da zai yi sannan zuciyarsa ta nutsu da za ka gaskata raunin hankali shi ne nutsa kayan da Allah duk abin da za ka yi sai ka faɗa sannan ka yi duk abin da za ka to da ba ka haukace ba yi duk abin da za ka yi in dai sai ka faɗi za ka yi sannan ka yi ai da ka haukace wani shi kinu gurɓacewar hankalin sai a sallah ne za ka faɗa in kana ganin sai ka faɗa sannan abin ya yiwu to duk abubuwanka da kake maki nan ba sa yiwuwa inda ba faɗa kake ba in za ka yi sai dai a ga kayi kawai وقال ابن أبي العز الحنفي مالك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يتي لم يقل أحد من الأئمة الأربعة با wani cikin wato malaman nan guda hudu na mazhaba wala shafi'i wala ghairuhu bi ishtirat talaffuz bin niyya ko shafi'in ma da ake jingina masa wala ghairuhu balle waninsa bi ishtirat talaffuz bin niyya da sharɗan ta yin lafazin niyya ba wanda ya faɗa in ji ibn abil izz al-hanafi ya ce ba wanda ya faɗa wa innaman niyyatu mahallu halqalbu bittifaqi ya ce ita niyya kaɗai gurbinta yana zuciya wannan kuma bittifaqi dukkansu sun yi ittifaqi akan haka niyya tana zuciya وقد ورد النصوص وقد وردت النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالا ابن أبي العز يتي نصوشي نصوشي واتو حديثي الصحيحة إن جنتتو سنزوس الثابتة تبتتو دقى النبي صلى الله عليه وسلم سنزو لتؤيد ذلك وهي كثيرة لا تحصى don su ƙarfafa hakan ɗin suna da yawa kuma ba za su irgu ba hadisan da suka zo suna ƙarfafa cewa mai sallah ba a bukatar sai ya ce niyya wa an aisha radiyallahu anha ga wani hadisin daga nana aisha radiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yastaftihu bitakbir manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana buɗe sallah da kabbara. Falau kana hunaka talaffuzun da a ce akwai wani lafazi ba kabbarar ba, laruwiya zalika anhu da an rawaito hakan daga gare shi, amma tun da ta ce yana buɗe sallah da kabbara, to babu wani abu sai kabbara. Wa kazalika inda ma allamal musi'a salatahu, hakan nan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan bawan Allah da bai iya sallah ba qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace da shi idza qumta ila salati kaga idan ka tashi zaka yi sallah fa asbighil wudu'a ka cika alwala thumma istaqbilil qiblata sannan ka fiskanci alqibla fakabbir sai kai kabbara thumma qra' sannan ka yi karatu. Kun ga wannan fa wani ne bai iya sallah ba. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gan shi ya zo masallacinsa ya yi sallah. Da ya ga irin sallar da ya yi, ya zo zai fita annabi sallama sai ya tokare shi, ya ce kai zo, bawan Allah ko ma kai sallah ba kai sallah ba. Ya ce ya ma'aikin Allah na yi sallah. ya ce ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba sai ya koma sai ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa ya ga irin wannan sallah ce dai ƙoton kaji ba cika ruku'u ba cika sujada babu karatun kirki sallah a barwatse ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya ce an yi na yi sallah dai yanzu nan na yi sallah sai ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba kun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kore mar sallah shi kuma yana tabbatar da sallah kun ga sun samu sabani kenan amma shi wace sallah yake tabbatarwa annabi wace yake korewa anan ne za a gane babu sabani shi yana nufin ya dungura annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin yana nufin ba dungura ne sallah ba ƙarshe ce ya ma'aikin Allah ba zan iya wata sallah ba wannan ba ka koya mu to kun ga anan duk abin da ake bukata zai fito shi yasa malaman fiqh suke hujja da wannan da wannan koyarwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai fito a karatun da annabi ya wannan mutumin ba to ba dole bane yin sa a sallah domin ya koya masa sallah ne a lokacin da mutumin yake tsananin bukatuwar a koya masa sallah da haka suka ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba a wannan hadisin bai faɗe shi ba a wannan mutumin to in baka yi shi ba a sallah sallah ka tayi saboda yana koya masa sallah ba zai bar muhimman abubuwa ba don haka da ya tashi sai ya ce masa idan ka tashi za ka yi sallah daga yau ka cika alwala ka cika alwala sannan ka fuskanci alƙibla sannan ka yi kabbara sannan ka yi karatu ya ci gaba da karanta mar sallah yanzu malam ya tsaya iyanan ne saboda bukatar mu iyanan ne da ya ce masa ka cika alwala ka fuskanci alƙibla sai ya ce me kai kabbara bai ce ba ka furta niyya shine batun bai ce ba ka ce Allahumma inni nawaitu iqamata salati zuhuri mamuman arba'a raka'atin ada'an la qada'an fardal waqti bai bashi wannan karatun ba sai ce kawai in ka fuskanta alƙibla kai kabbara shikenan to in akwai bukatar a ce a faɗi niyya to da a nan ne annabi zai gwada masa in ba a taɓa samun magana akan faɗan niyya ba sai a wannan gurin ya isa hujja to ba samu ba fa qawlu fa kabbir faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka yi kabbara tanfi kulla kalamin ba'da al-istiqbali min talaffuzin bin niyya yana kore duk wata magana bayan fuskantar alƙibla duk wata magana ta furucin niyya yanzu an kore ta babu ita walau kanatil waswasatu aw tahdiku shafataini huwa al-mashru'u la'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamana kulla shay'in hatta al-qira'ata malan yace walau kanatil waswasatu wannan fi magana ibn qayyim ne har yanzu da a ce waswasi au tahriku shafataini ko motsa labba leɓen baki biyu huwal mashru'u da shine abin da aka shar'anta la'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam to da annabi sallallahu ya umarce shi ya ce masa kai lafazi da niyya fa ko yace ko leɓanka ma ka motsa da niyya alladhi allamana kulla shay'in annabin da ya karantar da mu komai sallallahu alaihi wasallama hatta alkhira'ata har bayan gari alkhira'a tsuguno ai bayan gari ai kashi har yaya za a tsuguna a biya bukata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ai kaga ba abin da aka bari abin da baka ji an ce ba to babu shi ne don haka kar ma ka fara kuskure na biyu alƙaulu bi wujubi muqaranatin niyyati litakbir kuma duk wani zance na wajabta gwama niyya da kabbara wajabta gwama niyya da kabbara shi ma kuskure ne an gane wannan batun? waɗanda suka yi karatun fiƙihu sun ci karo da wannan a wajen wasu daga cikin malaman fiƙihu an yi ittifaƙi cewa furuci da niyya bid'a ne sawa'un da murya ko ba murya a sirrance ne bid'a ne yanzu nan wata sabuwar mas'ala ce shin idan mutum ya zo kabbarar harama akwai bukatar ya halarto niyyarsa lokacin da zai yi kabbarar harama ya zama in zai yi kabbarar harama ya gwama kabbararsa da niyyarsa da take zuciya ya haɗa su ba magana yanzu lafazi ba ne an wuce maganar lafazi ita niyyar lokacin kabbara in za ka yi kabbara wai sai ka zo da niyyar a zuciyarka sai ka haɗa yayin kabbarar sai ya zama lokacin da kake kabbarar niyyarka tana tsaye a zuciyarka shine muqaranatun niyyati bitakbir shine gwama kabbara da niyya malam yace wa ba'dun nasi yaqulu bi istihbab dhalika aw wujubihi wasu daga cikin mutane yana nufin malamai suna faɗin mustahabbancin hakan aw wujubihi kuma wajibcin sa wasu suna ganin mustahabbi ne a gwama niyya da kabbara wasu suna ganin wajibi ne ma a gwama niyya da kabbara malam yace wa hadha muhalun aqlan to wannan kuma abu ne da ba zai sabu ba a hankalce muhal ai mustahil abu ne da ba zai yiwu ba bindiga a ruwa aqlan a hankalce ma ba zai yiwu ba li'anna at-takbira wa at-talaffuz bihi la budda an yakuna ma'qudan bil qalbi mala ya ce domin ita kanta kabbar da lafazinta dole ya zama akwai su a zuciya kabbar ma aiki ce ai lafazinta ma aiki ne kuma duk abin da mutum zai da niyya da haka ita kabbar da lafazinta da aikinta dole ya zama a lokacin suna cikin zuciya duk abin da za ka yi yanzu da da haka da za ka yi a yana zuciyarka haka da za ka yi yana zuciyarka tashi da za ka yi yana zuciyarka in za ka zauna yana zuciyarka lokacin da kake aikata aikin lokacin abin yake cikin zuciyarka da niyyar za ka yi shi kuma za ka ce ka ɗauko wata niyyar ita ma ka saka ta an gane to kun ga sauƙin da ya kamata a bawa al'umma shi ne, duk fawar da ya tashi alwala, ya nuhu masallaci, ya shiga masallaci, ya fuskanci alƙibla, wannan dufaniyar sallaci, to ai ya ishe shi. Lokacin da zai yi kabbara kuma aikin da zai yi na kabbara da ɗaga hannu da lafazin su ne a zuciyar lokacin kuma, amma sallah kan niyyar ta ai tuntuni a cikin ta yake ai. Sai aka ce ita kanta sallar ɗungurin kundin ta ya ɗauko niyyarta ya kafa a zuciyarsa lokacin da zai kabbar malai ce wannan a hankalce ma ba zai yiwu ba ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi mutum ɗaya Allah bai sa masa zuciya biyu a cikin ƙirjinsa ba zuciya ɗaya kowa yake da shi malai yace fa kaifa yusihhu ta yaya zai yiwu wa qad shaghala al-qalbu bin niyyati alhalin zuciyar ta riga ta shagala da wata niyyar zuciyar ta riga ta shagala da niyyar kabbara kuma a ce a ɗauko niyyar raka'a hudu a haɗa su fa ta'ammal zalika wa tabassar malam yace kayi la'akari da hakan ka sa basirarka ka nazarci wannan abu kaga in zai yi qala ibn abul izz al-hanafi ibn abul izz al-hanafi رحمه الله يتي قال الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي يتي لا يجوز ما لم يكن الذكر اللساني مقارنا للقلب لا يجوز ما لم يكن الذكر اللساني مقارنا للقلب وأكثر الناس عاجزون عن ذلك باعترافهم ما لن يتي ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba malam ya kuni zikirin lisani matukar matukar wato zikirin harce bai kasance yana tarayya da zuciya ba ba zai yiwu ba la ya juzu ba zai yiwu ba haramar ma ba za ta yiwu ba ma lam yakun dhikrul lisani matukar zikirin harce zikirin harce shine wanne da zai imamu shafi'i da aka kawo magana daga wajensa aka ce zikiri me yake nufi da zikiri kabbara kabbara da haka zikrul lisani da yake nufi anan kabbara malai yake cewa ba zai sabu ba sallar ma ba za ta inganta ba ma lam yakun dhikru lisani muqarinan muqarinan lil qalbi matakar kabbarar harama shine dhikru lisani matakar kabbarar harama bata zama tana gaure a zuciya ba to sallar ma ba za ta yiwu ba a ce ka zo yin sallar sai ya zama babu niyyar kabbar harama daga zuciyarka kwata-kwata to baka shiga sallah ba kenan ka ɗauko niyyar sallah gaba ɗaya sai kuma ya zama ba baka yi niyyar kabbar harama ba abin da ake bukata a lokacin kabbar harama kabbar harama kuma ba za ka raba ta da niyyarta a zuciya ba niyyar sallah ko ita ta kawo ka na haka imamu shafi ya ce ba za ma ta sallar ma ba za ta shigu ba matukar zikirin harcen naka na kabbar harama bai zama yana garwaye a cikin zuciyarka ba wa aksarun nasi ajizuna an zalika bi itirafihim yace kuma mafi yawan mutane ba za su iya hakan ba bi itirafihim da faɗin bakinsu duk wanda ka tuntube shi ba zai iya hakanan me ba zai iya me ba ba zai iya yin kabbarar harama a ce ba ita ce a ransa ba ta yaya wallazi yadda ilmu qarana duk wanda yake da'awar za a iya gaurayawa za a iya gwama kabbarar harama da niyyar sallah yadda ima ya rudduhu sarihul akli to yana da'awar abin da hankali lafiyayyen hankali yake kore shi ne yana da'awar abin da lafiyayyen hankali yake kore shi ne abin da hankali ya sani shine ita niyyar sallah ita ta kawo ka masallaci ita ta kawo ka sallaya ita ta kawo ki tabarma ita ta sa ka dauki hijabi wannan din niyyar sallah ita ta sa ka alwala ita ce na haka niyyar sallah tuni dama tana nan amma lokacin daga hannu a kabbarar harama to lokacin kabbarar harama ce a ranka kuma ita ce shiga shine shiga sallar wani abu ne wanda ba za a iya raba zuciyar ɗan adam da shi ba kawai matsalar da malamai suke magana a kanta wacce ita a ya kamata a yi faɗakarwa a kanta shine matsalar shagala daga niyya matsalar shagala daga niyya az-zuhulu anin niyya lokacin da mutum zai yi kabbarar harama a ce hatta kabbarar harama bai san yayi ba wannan shi ake cewa zuhuli mutum ya shigo kaga dai tun san da yayi alwala ko a gida ko a masallaci ya ta ko zo shigo masallaci ya taho ya shiga safu a kaga da niyyar sallah ya zo ko sai da zo zai kabbarar harama sai na bai fado masa a ransa sai ya zama da liman ya yi kabbara shi ma sai ya kabbara harma amma bai san san da ya yi ba kawai ganin sai ya a cikin sallah ana yi ko ba a yi tsakaninku da Allah kuma ‘yan adam ne ana yi kawai ganin sai ya yi a cikin sallah sai ya yi tsam da ransa sai ya tuna gaskiya ya yi kabbara to kaga wannan lokacin da ya yi kabbarar ba wai bashi da niyya ba ne niyya tana nan ita ta kawo shi ba za ka raba shi da niyya ba amma nan ana ce masa zuhuli shagala ana ce masa ana ce masa wato wato ko ko rafgana daga niyya ko makuwa daga niyya to wannan shi baya bata sallah kuma baya bata shiga sallah kuma baya hana niyya saboda ai tana nan daidai lokacin shiga sallan ne shedan ya dauki hankalin mutum sai ya shiga ba ta tare da shi a lokacin amma a hakika ita ta kawo shi kasancewar ita ta kawo shi niyyar ala a karba an karba amma hakan din nakasa ne ta waya ce to malamai sukan dan yi tambihi akan wannan cewa mu rika hadana mu daina bari muna gafala daga niyya mu daina bari muna shagala daga niyya mutum ya iya bakin kokarinsa musamman niyyar farawa ya zama kar ya bari shaidan ya fizgi tunaninsa lokacin da zai fara har ya fara din bai san ya fara ba wannan kuskure ne amma magana sai ka gwama niyyar sallah da da da kabbara harama to wannan takallufi ne abu ne mai wanda yake da nau'i na wahala kuma shari'a ba ta neman mu da abin da yake da wahala za'ida ƙari na wahala saboda ƙurewar lokaci za mu takaita a daidai wannan gaba abin da muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan sabon ne kuskure Allah gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله إلا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yana cewa yana da tambaya ne game da sallah da mata idan mutum zai yi sallah da matarsa a ina za ta tsaya idan mutum zai yi sallah da matarsa daga shi sai ita wurin da ya fi dacewa da ita a tsayawa shine bayansa yana gaba ita kuma tana bayansa wannan shine ya dace da sunna amma idan ta tsaya a gefensa ba tare da jikinsa yana taɓa jikinta ba to sallah ta yi ba ta ɓaci ba amma ya fi dacewa da sunna ta tsaya a bayansa idan mutum suna jam'i su biyu sai ƙaramin yaro wanda sallah bata wajaba a kansa ba ya jona liman zai yi gaba ya danganta da yaron ko da sallah bata wajaba a kansa ba idan ya kai tamyizi wato ya san sallah ta yadda idan ya yi kabbarar harma ya san ya shiga sallah ba zai yi magana ba ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai fita daga sallar ba ba zai riga liman yin ruku'u ba ba zai riga liman yin sujuda ba ya san ƙa'idojin sallah in an yi ruku'u zai yi ruku'u an dago zai dago har a idar da sallah da shi wannan mumayyizi ne wanda ya kai shekara takwas tara goma wani sa'ile mai wayo ne tun daga bakwai to irin wannan yana da haƙƙin aisahu da shi idan ya shigo sallah to liman wato wannan liman zai yi gaba ko kuma ka ce su mamu za su yi baya yana da hakkin ai sahu da shi kuma ko da su biyu ne a baya da shi da babba to wannan babu laifi amma idan ya zama sun kuyan haka ne yaro ne wanda bai san ya shiga sallah ba zai iya magana zai iya tafiya zai iya sujada bai dago ba zai iya a yi ruku'u ya tafi sujada ya ƙin ruku'u to kaga wannan bai san sallah ba to wannan ba shi da hakkin sahu idan irin wannan yaron ne to ba za ka koma bayan liman domin sa ba sai dai ya jona a haka ya ta shiri ritarsa Allahu alam sannan wannan yake cewa a malan kamar ta wani irin yanayi ake iya tantance irin waɗannan littafai waɗanda ake yawo ana sayarwa ɗalibai na saya domin duba wasu fa'idoji daga ƙarshe kuma sai ake faɗin waɗannan littafan cike suke da kurakurai ko bidiyo'i kamar yadda karatu ya yi ishara hakan e duwa da kaga yana sayan littafi bai san shi ba yana sayan littafi a ko'ina to bai zama cikakken ɗalibin ilimi ba cikakken ɗalibin ilimi baya gaggawa sayan littafi sai littafin da ya sani domin yawanci littattafa a cikin karatu ake saninsu kana karatu ne a wajen malaminka za ku bi ta kan littafi a karatu har dalilin karatun da kuka yi a kan littafin ka san littafin ma na menene ko kuma ku ci karo da wani malami dalilin haka ka san shi har in ka ji littafinsa ka san littafin wane ne ko kuma malamin da kansa ya baka fa'idoji na littafi ya ce ka duba littafi kaza ko ka je na yawan ambatan littafi kaza to da haka da haka ne ake sanin littafi ta hanyar ganin littattafa a cikin karatu ta hanyar sanin malamai a cikin karatu ta hanyar samun bayanin littattafa daga bakin malam da haka ake sanin littattafa har ake saya amma wanda kawai ji ana talla littafi a loudspeaker a tsohuwar honda kawai ya tara ya saya ko ya ji ana cewa akwai a cikin littafin kaza kaza ma akwai a cikin littafin kaza kaza ma akwai a cikin littafin sai je ya saya bai san mai littafin ba bai san menene wannan ba wannan ba ɗalibin ilimi ba ne a ɗalibin ilimi ba ne don haka a ci gaba da karatu a ci gaba da karatu kuma a wajen malama kar mutum ya dinga sayan littafi ba tare da yana da recommendation akan littafin ba ba tare da yana da masaniya akan mawallafin littafin ba shi yasa nesa da malamai ta'adi ne a cikin neman ilimi duk wanda zai nemi ilimi ba ta hanyar malamai ba to zai samu kansa a cikin ta'adi da barna zai halaka kuma zai halakar wa man nala al-uluma bi ghairi shaykhin adalla 'an as-sirat al-mustaqim wa taltabisu al-ulumu alayhi hatta يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم الله أعلم sannan ya sake cewa kamar wani misalin littafi ne na wannan malamin ibn abil izzi al-hanafi yana sauraron wani malami yana yawan ambatonsa cikin karatu ibn abil izzi al-hanafi littafinsa da ya fi shahara kuma wadda ya fi muhimmanci kuma ya zama larura ga duk wani ɗalibin ilimi a ce ya san littafin kuma yana ma'amala da shi shine sharhin da yawa aqida tahawiyya sharhul aqidati tahawiyya na ibnu abul izz al-hanafi shi kansa littafin al-aqidatu tahawiyya ba a masa sharhi da ya kamance shi kamar sharhin da ibnu abul izz yayi ba wayin kana akwai ɗan tauri a cikin littafin amma da dukkan wanda ya san wannan littafin kuma ya karanta shi ya gane shi to ba za a gwada masa komai ba a aqidar ahlus sunnati wal jamaa ba abinda kuma za a gaya masa sabo a aqidar ahlus sunna wannan littafin ibn abul izni kuma yawanci zaka dinga ji ana ana ana yawan ambatonsa ta dalilin wannan littafin idan aka yi wa mutum rasuwa baba ko uma ko mata yaya zai yi wajen karɓar gaisuwa shin zai zauna a zo a gaishe shi ko kuma zai tafi dumominsa daga an dawo daga makabarta to zai iya ne kai ɗin wani iri wace irin zuciya ce da kai da kata ko aka ma zuciya ko da ƙarfe babanka zai rasu ko mamarka ta rasu ko matarka ta rasu da an dawo daga makabarta ka tafi dumominka inda kana ɗan adam kuma zuciyarka zuciya ce mai jini irin ta kowa ai kana cikin damuwa ka ji fa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya rasu yace isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhu yace ku yi wa iyalan gidan Ja'faru abinci abin da zai shagaltar da su ya same su wato sun shiga cikin wani yanayi da abinci ba za su iya dorawa ba sun shiga cikin damuwa da ba za su iya girki ba ku kai musu abinci to kaga imani ka kai sahabbai ne don haka wannan damuwa ta dole ta ɗabi'a ce don haka babu laifi wanda aka yi masa rasuwa musamman wanda wannan rasuwa ta shafe shi kai tsaye wanda ta taɓa zuciyarsa babu laifi don ya zauna an gaishe shi babu laifi don ya zauna an gaishe shi sawa'un a gida ya zauna ko a bakin shago ko a bakin hanya babu laifi don ya zauna ya haƙura da yin hidimominsa an gaishe shi sannan menene matsayin addu'ar uku da bakwai da arba'in a shari'a babu zuwa shari'a yanzu muka kai karatu da ku ita shari'a sai abu ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi rasuwa akwai waɗanda suka yi rasuwar gadon jinya akwai waɗanda suka yi rasuwar filin yaƙi amma duka maza da mata ba a ji ba annabi sallama ya yi taron sadakar uku ko sadakar bakwai ko arba'in ba a samu ba wanda yake nuna babu ba a yi a zamanin annabi sallama ba wani zancen wani ya rasu bayan kwana uku a zauna addu'ar uku ko a zauna addu'ar bakwai ko arba'in wallahi inda akwai hadisi a kai ina mai tabbatar muku da cewa da haka za a ganmu a kan gaba da malamanmu kafinmu da tuni mun fi kowa iyawa amma babu ba a samu ba to shi sa babu shi ƙirƙirarsa aka yi kuma wata hanya ce ta jaura menene matsayin zaman karɓar gaisuwa idan an yi mutuwa a shari'a shi ne zancenka na farko kawai sai dai abin da zan ƙara ma bayani a cikin wannan shi ne wanda abin bai shafe shi bai kama gabansa bid'a ne kuskure ne mutuwa ba ta shafe ka ba ka zo ka zauna ka ajiye ayyukanka ka ajiye hidimomin gabanka ka ajiye damuwoyinka ka zauna ka yi zuciyarka ba bakin ciki amma kuma ka kama rumfa ka zauna ka kama tabarma ka zauna shi yasa in ka an kawo abinci kafi kowa ci in an kawo kunu kafi kowa sha in an tashi hira kafi kowa kawo labarai saboda babu wannan damuwar a zuciyarka to me kake yi tashi kai tafiyarka ka bar masu damuwa da damuwarsu na tabbata wanda yake da wannan damuwar ba zai kwaso labarai ba wanda yake da wannan damuwar ba zai bude cikin sai dinga dura abinci ba ya dinga dura kunu yana yana abinan ba yana a karamar babu zai dan taba ne saboda yana cikin damuwa to kaga wannan shine wadda shine wadda wato yake da hakkin ya zauna domin in ya tashi ma ina zai je in ya je din ma me zai yi zuciyarsa tana cikin damuwa amma irinka mai taɗin ƙwallo mai taɗin siyasa mai taɗin kamfanin dangote mai taɗin kaza mai taɗin donald trump mai taɗin kaza kawai ka zauna ka kawo wannan ka kwaso wannan a'a ai ba irinka ba irinka ne masu zama ba tashi ka je can ka je ka hidimarka wuta sai ka ga an zo an zauna an taru an zo ana ta wahal da gidajen mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yace ayi musu abinci amma yanzu saboda wani abu da muka kira wa kama sai zama kawo musu ake ɗanye da haka gidan mutuwa ne ran da aka yi mutuwar dole a ɗauko manya-manyan tukwane lamba ɗari manya-manyan tukwane mala a gidan mutuwa su da aka ce a kawo musu dafaffe saboda suna cikin damuwa amma kuma an zo ana farke buhu mala daga wasu sun sha mara abin da ya kawo su kenan ana girka abinci ana zubawa masaki masaki ana rabawa cikin gida ana rabawa waje to kaga walima kenan walimatul mauti Allah ka samu cika da imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك بالعزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين